أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد jama'a masu bibiyan mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau muna litinin ko talata bakwai ga watan rajab hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam alif dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da takwas ga watan biyu miladiya 2021 insha Allahu da iznin Allah za mu ci gaba da karatunmu na tasawuf ma'ana taskan sufanci wadda muka saba yi yau muna zama na 22 kenan ko 22 na'am karatunmu na yau zai yi bayani ne akan ma'anan arraja' sabila da karatunmu na bayan mun yi bayani akan alkhawfu tsoro me ake nufi da tsoro tsoron Allah da kuma kashkashan tsoron Allah da kuma makamatu na tsoron Allah da kuma yanda tsoron Allah yake zamantowa dalili na wuluji da ketawa cikin hujubai na rafkana gabarin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma samun dawamul huduri wal yaqazati ma Allah ta'ala to mun san cewa da alkhawfu da arraja'u suna tare ne su biyunsu tsoron Allah da kuma raja'i kyakkyawan tsammani ga ubangiji to shi kyakkyawan tsammani ga ubangiji wani babi ne mai faɗi amma kafin mu shiga ciki ya kamata mai bibiyan mu cikin karatu ya san da alkhawfu da arraja'u wasu turaka ne guda biyu wanda suke tafiya tare alkhawfu baya rabuwa da arraja'u idan alkhawfu ya rabu da arraja'u ya zama alqanut ɗebe tsammani Allah kuma ya hana ɗebe tsammani Allah ya ce wala tai asu min rauhillah Allah ya ce qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim to idan kuma ya zamo arra'u ya rabu da alkhawfu to ya zamo attamanni kamar yadda Allah Ubangiji ya ce walakin na kun fatantum anfusakum wa tarabbastum wa garratkumul amani hatta ja'a to al'amani shine mutum ya miƙe kafa kawai ya zauna yana jiran Allah zai ji kansa Allah zai gafarta masa Allah gafurur rahim ne ya yin aiki wanda wannan duk yana daga cikin alamomi na rudin zuciya mutum ya rudu da cewa Allah Ubangiji zai gafarta masa zunubansa Allah Ubangiji mai jin kai ne Allah Ubangiji ya ce karka ɗebe tsammani daga rahamansa shikenan kawai sai ka bar yin aiki to wannan yana daga cikin munanan abubuwan da suke afkar da muridi zuwa ga halaka wala ya amanu makar Allah illa alqaumul khasirun babu mai amincewa da shirin Allah sai wanda ya zamo yayi asara shine abinda ibn ata'illahi sakandari yake cewa alhuznu ala fiqdani ta'ati ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamati istigrar istigrar mutum yana bakin ciki akan baya biyayya ma Allah amma kuma bai zabura yayi aikin da zai bi Allah ba kullun yana ce ina in zamo mai yawan ibada in zamo mai yawan sadaka in zamo mai yawan sallah mai yawan qiyamul laili mai yawan kaza mai yawan kaza ma'a adamil nuhudi ilaiha amma bai tashi ya motsu domin ya yi aikin ba wannan yana daga cikin alamun rudin zuciya kamar misali mutum na son kuɗi sai ya zauna a gida ya yi ta roƙon Allah Allah ka bani kuɗi Allah ka bani kuɗi Allah ka bani kuɗi amma bai tashi ya je kasuwa ba wannan rudin zuciya ne illa ka ba sidin kafaihi ilal ma'i li yabluga fahu wa ma huwa bibaligi kamar mutum ne ya miƙa hannunsa ya shimfiɗa ya ce ruwa taso ka shiga bakina kaga wannan rudi ne ruwan ba zai shiga bakinsa ba to yana daga cikin alamomin rudin zuciya mutum yana bakin ciki akan rashin biyayya ma Allah amma bai tashi ya zabura domin ya yi biyayya ma Allah ba to wannan alamomi ne na rudin zuciya tsorace ma mai irin wannan yanayin ya zamo ya mutu babu imani sabila da sakankan cewa rashin tsoron Allah tare da kuma burin rahaman Allah kafin mu je ko ina za mu so mu san menene ake nufi da arraja akwai arraja'u akwai attaraji kaman kuma akwai attamanni duka wanda duka za mu zo mu yi bayanin kowane ɗaya daga cikinsu idan an ce ko da a gurin malaman larabci idan an ce arraja'u wa tamanni za mu samu adawati ne ƙwaya biyu wanda suke cikin wanda suke nasba wa sunansu kuma suke raf'a wa khabar ɗinsu ko suke raf'a nasba wa muftada su raf'a ma khabar misali yana daga cikin adawati ɗin taraji a ce la'alla yana daga cikin adawati na tamanni a ce laita ko idan ka ce la'alla ma'ana kana kyautata zaton samun abu ne kake kwaɗayi kuma wannan abun mai yiwuwa ne wannan abun ya iya samuwa to shine ake ce masa arraja shine ake ce masa attaraji ana amfani da asa ko a yi amfani da la'alla la'allallaha yuhdisu ba'da zalika amra asallahu an ya'tiyani bihim jami'a wannan yana nufin taraji amma idan an ce tamanni shine ka yi burin abin da ba zai samu ba kamar misalin adan da ake amfani da shi ga tamanni shine laita kamar ka ce ya laita ni kamar yadda kafirai suke ce ya laita ni kuntu turaba ina ma na zama ƙasa kaga ai ba za yi su dawo su zama ƙasan ba kaga ya laita buri ne na abin da ba zai yiwu ba ya laita ni ta ma'ar rasuli sabila kamar ranar alkiyama kafirai da suna ihu suna shiga damuwa suna ce ina ma a ce mun bi tafarkin manzan Allah amma ba za a dawo da su su bi tafarkin manzan Allah ba kamar misali sayyidatuna Maryam al-Azra da take ce ya laitani mittu qabla haza wa kuntu nasiyan mansiya ina ma na mutu kafin faruwan wannan abu kaga ba zai yi ta dawo ta mutum ba tunda abin ya riga ya faru to laita ana amfani da shi wajen neman abin da ba zai faru ba shi kuma arraja'u ana amfani da shi wajen neman abin da zai faru neman abin da ake tsammani daga gurin Allah to kamar yadda na faɗa mana alkhawfu warraja'u suna tare ne fila ne ƙwaya biyu idan ɗaya ya rushe to dole ma ɗaya ya rushe shine kana zamowa mai tsananin tsoron Allah har ya kai ga kana tunanin baka da rabo cikin 'yan aljanna tsaban tsoron Allah kamar yadda sidna abubakar as-siddiq ya ce da zan ga kafa na ɗaya a aljanna amma ɗayan bai shiga ba to ban ɗebe ban gama yanke ma kaina hukunci ni ɗan aljanna ba ne shi kuma arraja'u tsanin kwaɗayin da kyautata zato ga ubangiji ya sa kana ganin wato ai Allah ubangiji bai halitta ka dan ya azabtar da kai ba ya halitta ka ne daga rahama kuma zuwa ga rahamansa zaka koma shi yasa malamai suka ce ayatul khawfi da suka zo a cikin alkur'ani su guda bakwai ne amma ayatul raja'i da suka zo a cikin alkur'ani su guda takwas ne domin a akkada ɓangare na raja'i akan khawfi ma'ana raja'in kaga ubangiji ya zamo mai ƙarfi ne kamar yadda Allah ya faɗa ana inda zanni abdibi wa ana ma'ahu iza zakarani ina tare da bawa na yadda yake zatona ina tare da shi idan ya ambace ni labbansa guda biyu suka motsa wa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'ihi in ya ambace ni a ransa yana ambace shi ni kadai ba wanda ya sani amma in ya ambace ni a dandazon taron jama'a sai na ambace shi da ce wane dan wane dan wane dan wane ya ambace ni saboda haka ya ku mala'ikuna ku ambace shi mala'iku suna ambatonsa shikenan sai a saka shi a cikin siddiƙai sai a saka shi a cikin wato wanda a duniya za ana ƙaunansu ana son su kamar yadda yake cikin hadisi idza ahabballahu abdan nada jibrila idan Allah yana son bawa sai ya kira jibril ya ce ya jibril ina son bawa na wani sai jibrilu yayi shela a duniya shikenan sai a kama soyayyen shi wannan mutum din to a gurguje muna son mu san arraja'u me yake nufi menene kuma matakai na arraja raja'i makamatu kwaya uku ne arraja'u la salasi maqamat yana kan maqamat guda uku ne akwai raja'u sawabi kwadayin lada daga gurin Allah Allah ya ce idan kai kaza kana da lada kaza to kana son ka tara wannan ladan domin ka cancanci rahaman Allah amma kafin ka aikata ka yi yaƙini a zuciyanka cewa wannan ladan da kake kwaɗayin ka tara ba shi zai sadar da kai da rahman Allah ba rahman Allah wani abu ne na musamman wanda Allah ya keɓance shi ga wanda yake so ya zamo idan za ka yi aiki tsakaninka da Allah kar kana ganin aikinka shi zai saka ka je gurin Allah aikinka shi zai saka ka ƙetare siraɗi aikinka shi zai saka ka cancanci rahaman Allah da gafaran Allah kullum kana ganin aikin nan naka ya gajiya ya gaza ya kasa a gaban jalala da ƙwarjinin hadaran ubangiji sai kana ganin ba wani abin da zai maka ya tsamar da kai idan ba tsananin rahaman Allah ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake faɗi la yudkhilu ahadakum aljannata amaluhu ba wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna sahabbai suka ce walau anta ya rasulullah annabi ya ce walau ana illa an tagammadani Allahu bi rahmatihi ko ni sai idan Allah ya lullube ni da rahmansa to ma'ana waɗanda suke mataki na raja'u sawabi kwaɗayin tsammanin kyakkyawan sakamako na lada daga gurin Allah to ana son su ƙarfafa a zuciyansu zuciyansu yana hanga musu cewa aikin nan da ladan nan shi kansa wani hijabi ne da ya maka shamaki da Allah Allah zai iya naɗewa babu ladan ba komai ya kawo ka gurinsa wannan kenan akwai raja'ul qurbi min Allah ta'ala kwaɗayin kusanci da Allah ka zamo daga cikin almuqarrabin idan ka zamanto daga cikin almuqarrabin wato ka samu wata khususiyya wanda al'awamu ba su da shi komin yawan aikinsu sabila da duk mai yawan aiki to yawan aikinsa abin da ke bukata shine aikin ya zamo ya saka shi daga cikin almuqarrabina ilallahi ta'ala wanda sun kusanci Allah subhanahu wa ta'ala sabida alqurbu min Allah ta'ala ya'ni wato ka ƙetare hujubai da yawa hujubai da zai maka shamaki gabarin wato ganin Allah a koda yaushe samun huduri a koda yaushe samun muraqaba a koda yaushe wato samun kewa da Ubangiji a koda yaushe idan ka samu alƙurbu min Allah ta'ala ya'ni ka samu abin da rabi'atul adawiya take cewa walaqad ja'altuka fil fuadi mu'anisi wa abahtu jismi man arada julusi fal jismu minni lil jalisi mu'anisun wa habibu qalbi fil fuadi anisi ma'ana ka ɗauki rayuwanka sukutum ka ba ma Allah kuma Allah ya karɓa ya mayar da kai kana cikin angwayen hadaransa ma'ana kana kusa da shi wanda Allah ya ce wa sabiquna sabiqun ula'ikal muqarrabun al muqarrabun ya'ani kusanci da Allah ta'ala to da akwai raja'u as-sawab min Allah akwai raja'ul qurbi min Allah sannan kuma akwai raja'ul haqq raja'ul haqqu shine raja'ul haqqi shine alfana alfana'u an mushahadati siwa kayi fana'i gabarin ganin wani Allah kayi fana'i gabarin jin wani Allah kayi fana'i gabarin kanka cikin samuwan Allah ma'ana wannan shine kololuwan makami wanda babu wani makami sama da shi wanda hakan ya zo ne murattab hasba maratibiddin as-salasa al'islamu wal'imanu wal'ihsan. To, shi raja'u sawab kamar yadda na faɗa mana idan mai bibiyan mu a karatu zai riƙe raja'u a sawabi min Allah, raja'ul ƙurbi min Allah, raja'ul haƙƙi. Raja'u sawabi yana tabbatuwa ne bi tasdiq da tasdiki ma'ana al'amal yin aiki. Duk abin da Allah ya ce ka yi kayi, duk abin da manzan Allah ya ce ka bari ka bari, duk abin da Allah ya nema daga gare ka ka aikata duk abin da Allah ya hana ka ka hannu to wannan shine abin da zai samar maka da as-sawab shine ka zamo ka samu at-tasdiq wanda wannan at-tasdiq din zai baka daman idan ka dawwamar da tafiya cikin matakin bin Allah a umarnin shi hannuwa da hanin Allah sai ka kanka cikin siddiqai babu wani makami sama da siddiƙi sai annabi ba wani makami sama da siddiki sai annabi ma'ana ka zama gaskata Allah cikin komanka ka gaskata Allah cikin magananka ka gaskata Allah cikin aikinka min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila liyajzi Allahu as-sadiqina bi sidqihi munafiqina in sha'a aw yatuba alaihim wa kana Allahu ghafuran rahima ma'ana kana daga cikin allazina sadaqu ma ahadullah alaihi sun gaskata abin da sun yi ma Allah alkawari akan wannan abu menene abin da suka yi ma Allah alkawari tun a alamun zarri Allah ubangiji ya kira bayi tun kafin su zo alamun jasadi ya ce musu alastu bi rabbikum sun ce bala to ya zamo dole ga waɗannan da suka yi alkawari ma Allah tun a alamun zarri su cika ubudiyansu domin su bayar da haƙƙin rububiyya ma'ana su zamanto bayin Allah na gaske domin su zamo sun bayar da haƙƙin Ubangiji a yadda ya kamata a suran da Allah Ubangiji ya yarda da shi min haisu yarda la min haisu tarda ta yanda shi Allah ya yarda ba ta yanda kai kake so ba shine a tasdiq shi kuma raja'ul qurbi min Allah ta'ala yana samar da tashilu ta'at wato samun sauƙaƙa wajen biyayya ma Allah idan Allah yana son bawa sai ya yassare masa yawan yi mishi biyayya sai bawan ya ganshi yana yawan biyayya ma Allah yana yawan kiyaye dokokin Allah yana yawan kiyaye alfurman Allah yana yawan kiyaye abinda Allah yake so da abinda Allah baya so to wannan duk wanda ya ganshi a wannan matakin ya samu alqurbu min Allah ta'ala raja'ul qurbi min Allah ta'ala yatahaqqaqu bi tashili ta'ati lillah wato samun kusanci da Allah yakan samu tahqiqi ne ta hanyar Allah ya sahale maka Allah ya sahale maka mene yi mishi biyayya ka ganka ko da yaushe idan kaga shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi idan kyawawan ayyukanka suka faranta maka rai munanan ayyukanka suka saka maka bakin ciki to fa'alam annaka mu'minun kasancewa kai mumini ne mumini shine wanda yake bakin ciki akan abin da ya wuce masa na alkhairi wanda bai aikata ba yake farin ciki akan samunsa cikin waɗanda Allah ya zaɓe su suke yi mishi biyayya to shi kuma wato raja'ul haq yana nufin raja'ul haq yana nufin duk abin da kake yi duk abin da kake raja'i to ba kana neman wani abu bane idan ba Allah ba ba na neman kowa idan ba yardan Allah ba ba na neman wani abu idan ba yardan Allah ba a barzahu barzahu na shine Allah kiyama ta shine Allah aljanna na shine Allah ba wani abin da nake so idan ba Allah ba duk abin da Allah ya yi da ni in dai hakan ya masa na yarda na yarda da hukuncinsa na yarda da ƙaddaransa na yarda ga barin kaina domin na tabbatar da yardansa ma'ana ba ka da zaɓi ba ka da hange ba ka da ikhtiyari ba ka da wani talab iya talab ɗinka a wajen Allah shine kar Allah ya raba ka da shi wannan shi ne abin da ake nufi da raja'ul haq gwargwadon fassaran da zai ɗauki zukata ko ko ya ɗauki hankali a bayanin da ni zan iya yi na yi mana bayani a baya na ce mana shi raja yana nufin kyautata tsammani ga ubangiji akan kyakkyawan makoma da kyakkyawan sakamako da kyakkyawan sakayya wanda allah ubangiji ya faɗa mana cewa raja'inmu da shi ya zamo mai ƙarfi raja'inmu da shi ya zamo ya ƙarfafa akan wato wato tsoro duk da tsoro ɗin da raja'i kamar yadda na faɗa mana a baya suna tare ƙwarai da gaske ba za su iya rabuwa ba tsoro yana tare da raja'i raja'i yana tare da tsoro amma idan muridi yana son ya san waye shi a gurin Allah waye ni a gurin Allah ni waliyi ne Allah na so na Allah ya zaɓe ni to ya kalli aikinsa me nake yi a duniya wani ayyuka nake aikatawa idan ka ga ayyukanka ayyuka ne masu kyau to Allah na son ka sai ka daɗa dagewa domin Allah ya saka ka cikin al'asfiya zaɓaɓɓu wato safiyai lazina asfahum wasdafahum wanda Allah ya tace su ya zaɓe su idan ka kalli aikinka shine abin da ibnu ata'illahi sakandari yace idza aratta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi ma za aqamak idan kana son ka san waye kai a gurin Allah to ka duba ka ga me Allah ya barka kana yi wani Allah wani aiki Allah idan ka ganka a ragashe kawai a shagali a banzaci a lalace kana aikata sabo ko da yaushe to karka zaci Allah na son ka ne wallahi Allah ba ya son ka yana dai son ka zo ka tuba amma Allah ya nisanta ka shi yasa kamar yadda aiki na biyayya ma Allah ta'ala yakan sa haske ya cika zuciyar mumini to haka saban Allah yakan sa duhu ya cika zuciyar bawa kana saba ma Allah da laifi ɗaya to wannan saban nisan ka ta yi sai ka sace wani aiki da zaka cancanci a kusanto da kai sai a kusanto da kai kana aikata aiki mai kyau kwaya ɗaya kusanto da kai za a yi wanda kusantan bawa zuwa ga Allah shi ne mafi girman abin da yakan saka bawa cikin dawamul huduri wal yaqazati ma Allah menene dawamul huduri wal yaqazati ma Allah shine kishiyan algafla ba wani abin da yake halakar da bawa kamar rafkana ka rafkana gabarin Allah in ka rafkana gabarin Allah to hazihi ko in ce haza huwa hijab allazi ma ba'dahu hijab wannan shine iyakan hijabi ka rafkana gabarin Allah ka rafkana gabarin mutuwa ka rafkana gabarin aqiba ka rafkana gabarin tadabburin gobe yaya zai zama wannan shine alhijabul akbar amma alhudur shine ka kula ka ga me kake yi wani aiki Allah ya banni nake yi shi yasa a wani kaulin ibnu ata'illahi sakandari yace man wajada thamarata amalihi ajilan fa huwa dalilun ala alqabuli ajilan duk wanda ga tun daga duniya ayyukansa suna da kyau tun daga duniya yana ganin sako na bushara daga gurin Allah wanda Allah ya ce lahumul bushara fil hayati duniya muminai suna da bushara tun daga duniya waɗannan bushara su ne alwaridatu su ne saƙo na hadara zuwa ga zuciyan bawa to wannan yana daga cikin alaman wannan mutumin yana cikin wanda Allah Ubangiji ya tsiratar da su ranar alkiyama wanda Allah Ubangiji yake son su wanda Allah Ubangiji ya tsayar da su akan abin da yake so da kuma abin da ya yarda to a gurguje karatunmu na yau abin da nake so masu bibiyan mu su rike su rike mana wato alaƙa tsakanin alkhawfu war raja alaƙa ne watila jiddan alaƙa ne mai ƙarfi sosai babu yadda za a yi kace kana son Allah sannan ka zo ka zaƙe ma Allah kana saba ma Allah idan kana son Allah to ka bi Allah idan kana son Allah ka tsaya akan dokokin Allah idan kana son Allah ka tsaya akan iyakokin Allah idan kana son ka samu rahaman Allah Allah gafurur rahim ne ba wanda ya kai shi san bawa sabila da soyayya yasa ya halicce ka soyayya ya sa ya farar da kai soyayya ya sa ya baka musulunci soyayya ya sa ya baka manzan Allah soyayya ya sa ya baka iyaye na gari soyayya ya sa ya barka bai saka ka cikin waɗanda su gaba ɗaya ma bautan wuta suke yi koko wasu mutane ne da suke bautar rana ko duka soyayya ne to duk waɗannan soyayya na Allah idan ka haɗa me Allah ya cancanta a gurinka ka bi shi girman sabo ko kwa daɗin sabo zai wuce sannan zunubinsa da azabansa ya dawwama wahalan bin Allah yakan wuce sannan daɗinsa da sakamakonsa ya dawwama mai hankali shine allazi ya tadabbaru a waƙibil umur wanda yake ya tadabbaru a waƙibar umur kullum tunaninsa me ƙarshe ba ma ƙarshe fa wai na aje lahira a kira ka a zo a tsayar da kai a ce ka aikata kaza ka tun daga duniya ƙarshen kaza me ye kazanka ƙarshen kaza me ye kazansa al'umuru laysat bil bidaya lakinnaha bin nihaya shine abin da ibnu ata ya ce min alamatin nujhi fin nihayati ar-ruju'u ila Allah fil bidayat farko shi yake ba da result na ƙarshe to mu san cewa alkhawfu warraja yana nufin ka ji tsoron Allah sannan kuma ka yi kwaɗayin rahman Allah da kuma jin ƙan Allah na mana bayani akan bambancin arraja'u da kuma tamanni ko kuma al'umniya dukka suna faɗa masa arraja'u shine mutum ya zamanto yana kwaɗayin abin da zai yiwu attamanni shine mutum ya zamanto yana neman abin da ba zai yiwu ba shine Allah ubangiji yake ce mana malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara shine wasu malamai suka ce da yawa arraja'u yakan zo da ma'anan alkhawf ma'ana malakum la takhafuna min Allah wa qara Allah yace malakum la tarjuna min Allah wa qara arraja yana nufin jalala mazharin jalala ta bayyana cikin zuciyar muridi alkhawfu yana nufin mazhari na jalala ta bayyana cikin zuciyar muridi idan arraja'u da alkhawfu suka haɗu a cikin zuciyar muridi sai su haifar da al'istiƙama al'istiƙama shine abin da Allah ya sun mastaƙamu ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ta kafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم to abinda nake so na kawo mana daga ƙarshe-ƙarshen karatunmu akwai bayanai daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda yake maganan akan kyautata zato ga Allah ta'ala da kuma raja'in rahaman Allah ta'ala raja shine alaƙan shauƙi mai ƙarfi tsakaninka da Allah shi kuma alkhawfu shine tsoro ta buwayan ubangiji ya cika zuciyanka ya zamanto tsoron Allah ya saka maka wato ganin kiyaye dokokinsa da tsayawa akan iyakokinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin hadisai daban-daban akwai hadisin da manzon Allah yana zaune da sahabbansa sai ya ce masahabbansa ma ta zunnuna fi rajulin ma ta kala fihi rajulani rajulani khaira me kuke tsammani dangane da mutumin da ya mutu aka samu mutane biyu suka faɗi alkhairi a kansa sai mene sai sahabban annabi suka ce fil jannati ya rasulullah dan aljanna ne ya manzan Allah sai annabi ya girgiza kai sai suka daɗa annabi tambayan sai ce to ma za ta na fi rajulin ma ta ƙala fihi rajulani sharra me za ku faɗi dangane da mutumin da ya mutu aka samu mutane biyu suka faɗi sharri a kansa sai suka ce finnari ya rasulullah dan wuta ne annabi ya ce la taqulu finnar kar ku ce dan wuta ne bal qulu ku ce abdun muznibun wa rabbun ghafur bawa mai yawan zunubi ya je ya haɗu da Ubangiji mai yawan gafara duk zunubinka zunubinka bai kai yawan gafaran Allah ba duk saɓanka saɓanka bai kai yawan rahman Allah ba shi yasa Allah ya faɗa maka ya maka albishir da la taqnatu min rahmatillah la asu min rauhillah me haka yake nufi haka yana nufin da ka ga ayoyi idan ubangiji ya kawo maka ayoyin azaba sai Allah ya kawo maka ayoyin sabila da hadha bi zaka ar-raja'u wal khawf misali هل أتاك حديث الغاش وجوه يومئذ خاشئة آملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ذري لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة kaga can an kawo ka ayoyin azaba wujuhun yawma idhin na'ima li sa'iha radiya fi jannatin aliya to zaka ga Allah ubangiji idan ya kawo maka wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama zaka ga ana hada maka sabila da Allah ubangiji ya nuna maka shine din nan dai almuntaqim kuma shine din nan arrahmanur rahim ghafurur rahim shi yasa a wani aya zaka ga Allah ya ce ilamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ala wa anna Allah gafurur rahim cikin suratul ma'ida kusa cewa Allah shadidul iqab mai tsananin azaba ne amma kuma shi gafurur rahim mai tsananin gafara ne kuma mai tsananin rahma ne mai tsananin tausayi ne ga bayansa to saboda haka iyakan abin da mutum zai cimma shi cikin wato arraja'u min Allah ta'ala shine mahabbatullah mahabbatullah ta'ala kuma shine mafi tsadan abin da muridi yake nema ya cimma shi ya same shi ya tarar da shi shine mahabbatullah ta'ala wanda mahabbatullah ta'ala tana tare da ridallahi ta'ala ne ma'ana tana tare da yardan Allah ta'ala ne shi yasa wato sahal ibn abdullahi tusturi yake faɗi yake cewa alkhawfu zakarun shi tsoron Allah kamar namiji ne warraja'u unsa shi kuma arraja mace ce ko wanne ɗaya daga cikin alkhawfu warraja'u su ne waɗanda suke tazawuci tsakaninsu ma'ana suke auratayya tsakaninsu alkhawfu warraja alkhawfu shine namiji arraja'u mace ce su suke aure sai su aifar da al'iman sai su aifar da al'iman imani in ji sahalubnu abdullahi testuri yake cewa waɗannan abu guda biyu su suke haɗuwa su bayar da imani ɗaya daga cikin manya-manyan sufaye alhatimul afam yana cewa aslu ta'ati salaf asalin biyayya ma Allah abu uku ne alkhawfu war raja wal hub alkhawfu tsoron Allah kada ka ji tsoron kowa sai Allah Allah shi yake faɗa la ta khafanna min zi mulkin madama sultani baqiya kar ka ji tsoron wani mai mulki mulki na yana nan yana wanje yabna adam ya kai ɗan adam la ta khafanna min dikin riziki wa khaza'ini mal'ana ya ga nan da karka ci tsoron arziki ya kare gobe yaya ya'yana idan na mutu me za su samu wa khaza'ini mal'ana ne fa taskana a ciki wa khaza'ini la tanfaddu abadan taskana ba sa karewa har abada ibna adam ya kai dan adam irda bima qasamtuhu laka ka yarda da abin da na kasa na arziki na baka sai ka samu yarda na idan baka yarda da abin da na kasa na baka na arziki ba sai ka azabtu ka wahaltu a duniya kuma ba za ka cimma komai ba sai abin da ni din na kasa na baka wa illa fala usallitanna alayka ad-dunya tarkudu fiha rakda ad-dawab bil barriyati thumma la yakunu laka fiha illa ma qasamtuhu laka to al-hatimul asam yace tsoron Allah koko asalin biyayya ma Allah abu guda uku ne alkhawfu tsoro arraja'u kwaɗayin abin da ke gurin Allah sai kuma alhubbu soyayyen Allah alkhawfu idan suka haɗu da arraja'u sai su samar da alhubbu idan kuma mutum ya samar da alhubbu to baya tsoron komai tare da Allah ta'ala baya tunanin komai a gurin Allah ta'ala ya riga ya yi fana'i bi shuhudihi fi mashhudihi ko kuma an mashhudihi ya yi fana'i da shahudin ubangiji gabanin shahudin kansa wa bi zikirihi an mazkurihi ko kuma an eh an mazkurihi wa bi ma'rufi an ma'rifati kamar yadda misali ibn taymiya ya kawo cikin wannan littafin nasa mai ke da suna al'ubudiyya ko ko eh al'ubudiyya a cikin al'ubudiyya da yake bayani akan wato matakai na na alfana saboda haka ya ku yan uwa mu samu tahqiqi cikin waɗannan ɓangarori guda biyu mu tsaya a gurin Allah ta'ala tare da tsayawa na gaskiya zan lakasa mana karatu mu sai mu rufe mu tashi sai kuma wani zaman idan Allah ubangiji ya sada mu karatun mu yana nufin arraja'u shine tsayuwa a gurin Allah ta'ala da tsantsance ma Allah ta'ala kwaɗayi da bege da ƙauna da kuma tsammanin rahma a gare shi raja'i ya kasu kashi uku akwai raja'ul sawabi akwai raja'ul qurbi akwai kuma raja'ul haqqi raja'u da shi da alkhawfu suna tafiya ne tare ba su rabuwa idan aka samu alkhawfu babu arraja da a samu alqanut ɗebe tsammani idan aka samu arraja'u babu alkhawfu da a samu kuma attasahul wa tamanni sakewa da kuma yin burin abin da ba zai yiwu ba mu tsaya a gurin Allah ta'ala tsayuwa na gaskiya kamar yadda Allah ubangiji ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin muna roƙon Allah ya ƙara mana san annabi ya ƙara mana imani ya ƙara mana yaƙini ya ƙara mana khaufi da raja'i albarka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي إذا مشى في البر الأقفر تعلقت الوحوش بأذياله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين